أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أشق بدا تفسير سورة الأعراف أيوم يد مكسابة أيو عشرين دبيو ومشابيو قوتا رمضان هجرة دبوديد دريف دود أربعين دبيو أولنا مسلاتي دكيتي بير الدين المسلمين da maturu za mu ci gaba daga inda mai jan bakinmu ya ja wasalamu alaikum wa rahmatullah falamma atahuma salihan ja'ala lahu ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun a jiya mun yi bayanin cewa aya da ta gabata a nan ne batu tsakanin sayida hawa da kuma annabi adam salam ya ƙare abinda ake ce ma istituradi wani lokaci ƙur'ani yakan iya shigar da wani batu cikin wani batu saboda alaƙarsu kasancewa a haɗe suke abin ba a iya raba su to saboda haka sotari iskali yakan iya shiga wurare irin wannan amma da tatabbu'in ayoyin ƙur'ani da usulubin ƙur'ani wanda kuma arabiya ta wafaka wa wannan usulubi to za a gane cewa wani lamari ne wafihi saboda ayoyi da yawa sukan nuna annabi adam da zuriyarsa gaba ɗayansu an halice su ne daga ƙasa dukansu wasu ayoyi kuma sukan iya warewa misali wallahu ambatakum min al'ardi na bata ambatakum gaba ɗaya Allah ya hada annabi Adam ɗin da sauran zuriya ya ce ya tsirar da su daga ƙasa ma'ana ya halice su daga ƙasa ko daga wani abu wanda asalinsa ana samunsa ko yana tsira daga ƙasa kaga anan ba a ware annabi Adam ba a ware zuriyarsa ba haka nan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa والله خلقكم من تراب وهو الذي خلقكم من تراب كذا خلقكم خلقكم gaba daya haka na inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa walqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama kun ga anan lokaci guda halittan annabi adam da halittan dukkan zuriyarsa aka hada walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum sannan aka gwamatsa aka hada da kisar annabi adam alayhi salam summa qulna lil mala'ikati isjudu li adam to kaga wannan tabi'a da usulubi yana nuna maka cewa idan aka zo aka ce da in ataita na salihan la nakunanna min shakirina yana batu akan annabi adamu da hawwa'u kuma aka ce falan ma atahuma salihan ja'ala lahu shirkan ko ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma yana magana akan zuriyar annabi adam din ba iskali a ciki babu matsala kasancewa ayoyi ire-iren wannan waɗanda muka karance su farko to suna tabbatar da wannan usulubi ne ƙur'ani sannan kuma idan ka koma arabiya za ka samu wannan usulubin ya, sa, ya wafakawa arabiya idan aka ce usulubi wani salo na magana wanda ƙur'ani yake bi ya wafakawa arabiya larabci saboda iskalin da mutane suke ganin cewa akwai cikin wannan aya ta yaya za a ɗauko magana akan annabi adam sannan a yanke maganan bai kare ba a shigo da magana akan zuriyarsa misali an ce da'awallaha da'awallaha da in alain ataitana salihan lanakunanna min shakiri ana magana akan annabi adam da hawa'u da'awa alibna tasniya su biyu sannan falon ma'ata kuma damiri na tasniya su biyu ja'ala nan ma damiri na tasniya su biyu to saboda haka da'awa ata kuma ja'ala to ta yaya za a katse tsakanin a ce falon ma'ata kuma salihan ja'ala din a ce magbatu ake akan zuriyarsa ba shi ba ai wannan wannan ya saba wa arabiya ko ya saba wa larabci to abinda muke cewa a nan bai saba ba cewa intiqali intiqali daga daga tasniya a koma jam'i usulu usulubun ne qur'ani ba sabo bane ba a nan bane kadai Allah subhanahu wataala yayi amfani da shi sannan kuma tasniyar kansa arabiya ta tabbatar da cewa musanna na zuwa ma'anar jam'i akwai inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa wahaina ila Musa wa akhihi an tabawwa'a an tabawwa'a li qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan waqimu salata wa bashiril mu'minina ka duba farkon ayar da karshe exactly irin wannan aya ne wa auhayna ila musa wa akhihi wanga musa wa akhihi tasniya ne an tabawwa'a an tabawwa'a tasniya ne liqaumikuma liqaumikuma shi ma tasniya ne bi misra buyutan me gaban yace waje alu buyuta kun kiblatan bai ce waje ala buyuta kuma kiblatan ba ya bar musanna ya bar tasniya ya dawo kai tsaye kan jam'i exactly kamar wannan aya saboda wannan ayan ma da aka ce falan ma'atahu ma salihan ja'ala lahu shirkan ko shuraka fi ma'atahu ma ba menene gaban فتعالى الله عما يشركون فتعالى الله عما يشركون با فتعالى الله عما يشركان با to kaga saboda haka wadihi ne cewa farko a aya guda a yi magana akan annabi musa da ɗan uwansa annabi haruna sannan a yanki a shiga bayani akan sauran al'ummarsu haka na a wannan aya ba abin mamaki wajihi ne arabiya ta yadda larabci ya yadda da ka fara magana akan mutane guda biyu ka yanke da da damiri da damiri da uslubin musannadin kuma ka yi magana da wasu mutane da yawa kaga kenan wannan abu ne hujja na biyu kenan na ingancin wannan hujja na farko yadda muka bayyana usulubin qur'ani yana yin haka na biyu kuma wannan aya tana da nazairi akwai wasu ayoyi shigenta sannan kuma hujja na uku shine tasniya kanta ɗin tana zuwa ma'anar jami'i domin haka ne wasu daga cikin malaman luga suke cewa farkon jam'i din tasniya ne guda biyu ne ma'ana kamar yadda turanci yake a girama a ingilish to daga mutane sun zama guda biyu ya zamanto me ya zamanto jam'i mutum biyu zuwa sama jam'i akwai waɗanda suke ganin cewa girama ta arabic ma arabic girama to nan ma haka ne cewa idan abu biyu ya zo to ya zamo jami'i ne saboda haka falon ma'ata kuma dinnan falon ma'ata ne ja'ala dinnan ja'alu ne ja'ala lahu shirkan fi ma'ata huma fi ma'ata hum hum ne ma'ana damiri ne ya zo musanna amma ana nufin me ana nufin jami'i ne ana nufin jami'i to domin haka ne za ka ga jami'i din yana wakiltan tasniya misali inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma faqad sagat qulubukuma ana ana maganan sayyida Hafsa da sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anhuma maimakon a ce faqad sagat qalba kuma qalba kuma a kawo musanna zuciyan hafsa da zuciyan aisha sai aka ce zukatan ku biyu aka yi jam'in kalbu din maimakon a yi tasniyarsa kaga kenan kulubu a nan ma'anansa kalba kalba kalba to kaga kenan yadda jam'i ya wakilci tasniya to tasniyar ita ma tana wakiltan jam'i abu ne wanda yake sananne a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa su marji ilbasara karrataini tasniya ne malaman tafsiri sun ce musanna dinnan yana da ma'ana na jam'i ne ثم ارجع البصر كراج كراج كاغا مسنى يا وكيل جمي مسنى يا زو معنى الجمعي يد جمعي أصغت قلوبكما يزو معنى مسنى هكذا عند الله سبحانه وتعالى yake cewa hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim hazani khasmani ikhtasamu saboda khasm din a larabci yana zamo mutum ɗaya yana zamanto mutane da yawa ma'ana khasm da lafazi ɗaya mufradi da lafazi ɗaya kuma jam'i to saboda haka ganin an mishi tasniya a nan to yana nuna ma khasm din a nan mufradi ne kuma wata karina daban da take tabbatar da wannan hazani din da aka faɗa hazani khasmani sai aka ce iktasamu iktasamu iktasamu ya rabbi ba a ce iktasama ba me wannan yake nunawa kenan musanna yana zuwa da ma'anar jam'i kamar karratai ne da muka bayyana kamar yadda jam'i ke zuwa da ma'ana musanna bayan misalin faƙas sagat kulubu kuma hakanan muka koma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama كل كفار عنيد مناع للخير مؤتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتسموا لدي بايكما بايكما فأ فألقياه ألقيا في جهنم ألقيا فألقيا مسناني أما ون مسنن sai aka mayar da shi jam'i aka ce ƙala la taqtasimu ladayya to duba waɗannan wujuhi da dalilai cikin ƙur'ani to za ka tabbatar da cewa ba iskali min nahiyatul arabiyya cewa falan ma'ata huma jahala fi ma'ata huma ya zo ma'ana falan ma'ata hum jahalu lahu shirkan fi ma'ata hum a ma'ana ba a karance ba saboda waɗannan dalilai na arabiyya kuma a cikin ƙur'ani wanda muka kawo to saboda haka wannan wajihi ne na uku wanda zai nuna ma cewa batun shirka din nan ko shuraka'a kwata-kwata ba annabi adamu da hawwa'u yake dubawa ba wajihi na hudu saboda wajihi na hudu shirkan din da ya zo cikin wannan aya ma'ana mu ɗauki zamiri falon ma'ata kuma salihan ja'ala له شركا وجعلا له شركاء فيما آتاهما مدوكي cewa damirin musanna ne yana magana akan annabi adamu da hawa'u mu ɗauke shi a wannan wajihi na hudu to sai mu ce to shirkan ɗin nan a kira'a ta nafi'u ko shuraka'a a kira'a ta jumhur ba irin shirkan da ka sani shar'i istilahi ake nufi ba ne shirka ne lugawi larabci a larabce idan aka ce shirkan ko shuraka a tarayya kamar yadda muke haɗe a nan gun ko kuma a bamu wani abu a ce ku je ku yi tarayya a kai ma'ana ku je ku raba to wannan ma'anan shine ya zo shirkan ko shuraka ba ma'anar da da zarar ana faɗa shikenan zai dawo ma'anan zai dawo ma al-mutabadir ila al-azhan ba wannan ma'ana ba ne ma'anar wannan kuwa shine yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ɗan sai su mayar da ɗan ba na su kaɗai ba ne ɗa ne mai hidima ga kowa ja'alalahu shirkan fi ma'atahuma cikin wannan ɗa salihi da Allah subhanahu ta'ala ya ba su sai su mayar da ɗan ya zamanto shirkan ma'ana ya yi tarayya wajen hidima ga kowa ba kawai yana hidima ga iyayensa ba ne wannan kuma zai tunatar da mu shari'a ta banu isra'ila cikin shari'a ta banu isra'ila suna da wani nau'i na ibada na sadaukarwa shine idan idan iyalinka ta ɗau juna biyu to za ka iya bakance ka ce wannan ɗan idan aka haife shi zan mayar da shi mai hidima kawai mai hidima ya je ya ta yi wa masallaci bayan allah salihai hidima sannan kuma wannan shari'a ba mansukhiya bace a shari'ar mu ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda ummu sulaim ko abu talha sun ɗauko ana sun kawo shi gun manzan Allah sallallahu sun ce wannan ya zamo khadiminka to wannan shirkan ɗin ko shuraka ɗin wannan ma'anan yake nufi ma'ana ba ɗaya ne za su haife shi kawai ya zamanto mai yi musu hidima kawai ya amfane su kadai ba ɗa ne da zai amfani jama'a zai amfani al'umma khairun nasi manyan fa'un nasa kamar yadda ya zo cikin hadisi sannan wannan wajihin akwai shi a ƙur'ani ma'ana ba ko ina ne cikin ƙur'ani idan ka ga an ambaci shirka kawai ka ce yi wa Allah abokin tarayya ba ba ko ina ba ne ko idan aka ce shuraka ko aka ce mushrikun kawai ana nufin kafirai ne ba ko ina bane a cikin Qur'ani kamar lafazi na azzalim ne ko lafazi na alfasik ko lafazi na alkafir ba ko ina ne suke dauke da ma'anarsu wanda muka sani na shari'a ko istilahi ba akwai wurin da za su zo ma'ana ta larabci kawai wanda laraba suke nufi dalili a nan kamar yadda zai zo a wajihi na biyar inda Allah ya ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna wannan mushrikuna dinnan ma'anansa muslimuna ne mushrikuna ma'anansa muslimuna ne wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum muslimuna ma'anar wannan kuwa shine yawancin mumunai za ka same su suna makami na makami na islam ne saboda haka ba sa rasa kananan shirka na neman taimako a gun wasu allah ya ce wa iyaka nasta'in ka bar allah ka shiga kunci ka je gun abokinka ko wani mai kuɗi ka ce ya taimaka maka kai mumini ne amma ka yi shirka wannan mushrikun din ba yana nufin masu bauta wa wani Allah ko yi wa Allah abokin tarayya ne haka nan misali a aya ta gado inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akun aw uktun فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء شركاء فهم شركاء في السدس النن باوي أنا نفين فهم شركاء سو مشركين كافرين آآ آه آه. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس ma'ana za a ɗau 1 over 3 a ɗauka su yi tarayya a kai su raba su zamo za su raba daidai wannan sulusin su raba daidai su haɗu a kan sulusi wannan shuraka ya bambanta da wasu shuraka ɗin da kake karantawa a cikin ƙur'ani saboda haka ja'ala lahu shuraka a ɗin nan a wannan wajihi da muke magana a kai na fudu to ya zo da ma'anar fahim shuraka fi sulusi ne ko ja'ala lahu shirkan a kira'ar mu ya zo da ma'ana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna ashirku masdari ne lugawi ba shar'i istilahi ba kamar yadda shuraka wannan shi ma ismi ne lugawi ba shar'i istilahi ba kaga ka warware matsalar ta nan abin da yasa idan muka kawo wajihi muke kawo dalilin ingancin wannan wajihin a ƙur'ani mu kawo shi a arabiya saboda tafsiri baya karɓuwa idan wannan tafsirin usulubin ƙur'ani bai ayyada shi ba saboda zai zamanto mujarradin ra'ayinmu ne kawai kamar yadda tafsiri a baya karbuwa idan wajihi na arabiyya bai karbe shi ba saboda menene inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ba zai yi a saukar da qur'ani da larabci sannan ka fassara wata aya ta ƙur'ani da larabcin da yake sabawa abin da larabawa suka sani shi yasa da muka ce wannan tasniya wannan musanna jam'i ne to muna da bukatar mu kawo dalilin haka a arabiya da ƙur'ani idan ba mu kawo dalilin haka a arabiya a ƙur'ani ba to ra'ayinmu ne muke faɗa ba tafsiri muke yi ba to saboda haka wannan wajihi ne na hudu da zai warware maka wannan iskali da ake kace na ce a kai wajihi na biyar akwai riwaya da ta zo wanda al'imamu ahmad bin hanbal a musnadinsa ya rawaito al'imamu hakim a mustadrik ya rawaito wannan riwaya an ilhassan an sabura رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو عن سمرة موقوفا عن النبي مرفوعا أو عن سمرة موقوفا معنى حديث الرويتوشي فدان منزو sannan kuma shi samuran ya rawaito mawkufan ko hassan ya rawaito a wajen samura mawkufan wannan hadisin abin da yake nunawa ita hawa radiyallahu ta'ala anha da ta ɗauki juna biyu to in ta haihu sai ɗan ya mutu ta haihu ta ƙara haihuwa ɗan ya mutu sai shaidan ya zo ya ce mata ga wani suna inda kika haifi da kika ambace shi da wannan suna to zai rayu ba zai mutu ba sai wanne suna ne sai shaidan ya ce abdulharis abdulharis alharis tun manomi ne bawan manomi sai hawa ta ƙi ta ce a ba bawan Allah ba bawan na manomi ba zan sa ba rana wannan sunan ba sai ta haifu sai ya ƙara rasuwa ya sai ce na gaya miki dama inda ba abdulharis kika sa yi ba zai rayu ba ta ƙi saboda sabaci akan addininta ta ƙara haifuwa ya rasu ya ƙara ya zai ce na gaya miki a na ukun kawai tabi'a ta mata tana so ta ga ɗanta ya rayu kawai ya ta ambace shi abdulharisi ambatan ɗan da suna abdulharisi din to shi ne ma'ana ja'alalahu shirkan fi ma'atahuma ko ja'alalahu shuraka a fi ma'atahuma wannan hadisin akwai makalat a kansa akwai kananan maganganu a kansa duk da al'imamul hakim a cikin al-mustadrik ya rawaito ya ce ala sharti shekai ne falam yi kurijahu walam yi kurijahu ce wannan hadisi yana nan bisa sharaɗin bukhari da muslim amma ba su rawaito shi ba wannan hadisin yana cikin hadisan da hakim zai rawaito ya ce a bisa sharaɗin shekai ne ko ɗaya daga cikinsu kuma ba haka ba ne to saboda haka idan muka kaddara ingancin wannan hadisin shin sanya sanya wa yaro suna abdulharis din shirka ne ba shirka ba ne abin da ya sa ya zama ba shirka ba ne saboda shi ɗan adam yakan mallakan bawa idan ka ɗauki alharis ɗin sunan wani ne to shi wannan alharis ɗin zai yiwu me zai yiwu ya je kasuwa ya si bawa bawan da ya siyo me za a ce mishi abdul haris ba bawan harisu za shi to kaga ba shirka ba ne in zai zamanto shirka zai zamanto a shirku daqiq shine ko a shirkul khafi shirka irin wanda ba a ma kidaya shi cikin ababen da suke taba imani ko su raunana imani balle cikin ababe waɗanda suke janyo rita da kafirci ma'ana shirka ne wanda yake muƙabilin al'isan cikin bayanin da jiya muka yi ne iyaka na abudu wa iyaka na an ce maka iyaka na ka shadi karka nemi taimako a gun kowa sai Allah duk matsala da kunci da ka shiga sai da ka nemi taimako a gun makwabcinka gun abokinka gun dan uwanka a gun gwamnati wannan ka yi shirka abin da ya sa ka yi shirka yadda aka ce maka iyaka na abudu idan ka je ka bauta wa wani Allah ka yi sujada wa gunki kayi shirka to haka nan nan ma wa iyaka nasta'in aka gaya maka ba a bambance salon maganan ba ba ce ma iyaka na abudu iyaka na abudu wa nasta'inuka ba yadda aka ce iyaka na abudu nan ma wa iyaka nasta'in karka bauta wani Allah karka nemi taimako abun wani Allah sai ka je kai ka nema to shin da wannan neman taimakon idan mutum ya kafirta ya zamo mushriki wanen mu ne a nan zai zamanto musulmi wanen mu ne a nan zai zamanto waye ya kai wannan makami da duk kuncin da zai shiga ba zai je ya buɗe baki ya nemi taimako a wajen ɗan adam ɗan uwansa ba kamar da sufaye suke cewa man shaka ila jinsihi faqad shaka ila nafsihi su agun sufaye irin wannan din shirka ne mai fidda su a musulunci in sufi yayi haka to zai je ya jaddada musulunci ne a lakana mishi kalimar shahada ya shiga musulunci sabo fil kamar yadda ibn al-faridi yake cewa yake cewa ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا حكمت بردتي يشي هكا دا ونن الله زي فادام ونن الله شي bari in je gun aboki nan karbi ya taimaka min bari in je gun alhaji wani bari in je gun komishina ya taimaka min wani Allah yace da zai fadawa raina in nufe shi a mantuwa ba fa da gangan ba fa in nufe shi a mantuwa to take zan hukunta riddana zan ɗauki cewa wannan ridda ne wannan shine hakikannin imani saboda duk mutumin da ya kai kuka zuwa gun jinsinsa ya kai kuka zuwa kansa ne ba ka ga wanda ka kai wa complain ko ka nemi assistant a wajensa mutum ne irinka ka duk abin da yake da shi kana da shi a ciki yana da kai kana da kai kai ma ba zai nuna maka kai ba a kansa akwai idanu a kanka akwai idanu ko babu eh a kansa akwai kunnuwa a kanka babu kunnuwa ne yana da hanci kana da hanci yana da baki kana da baki yana da kafafuwa guda biyu kana da kafafuwa guda biyu hannaye biyu hannaye naka ma biyu ba wani abin da Allah ya halitta mishi wanda kai bai halitta maka ba kaga kanka ka kaiwa kuka kenan kanka ka kaiwa da yana da kafafuwa goma wannan wani irin halitta ne daban ya fi ni ko yana da kai uku ko hudu ko hannaye takwas to saboda haka su sufaye in sun cewa abu wato su imani a gunsu imani ne daqiq shirka a wajen su shirka ne daqiq to saboda haka wannan nau'i na shirka to aya ita take nufi ja'ala lahu shirkan ja'ala lahu shuraka fi ma'atahu to yadda ka san idan ka je ka nemi taimako a wajen abokinka makwabcinka baka zamo mushriki ko murtaddi ba ko kafiri ba to haka nan shi ma gayar abin da suka yi shine wannan abin da ake ce mishi a shirkul khafi shine sannan kuma sanannen abu ne su annabawa An- annabi adamu dalilai sun tabbata annabin allah ne sannan matan annabawa siddiƙai ne to su annabawa da siddiƙai irin wannan nau'i na shirka da muke magana ma walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahawan hakamtu bi riddatin nan annabawa ba sa yin irin wannan shirkan ma gaba ɗayansa ba sa yin sa gaba ɗaya to rashin kasancewar irin wannan nau'i na shirka gun annabawa da sittikai wannan ya sa da yawa suka da'ifantar da riwaya riwayatul hasan a an samura a ko marfu'an ko mawqufi yadda muka karanta cewa wancan wujuhin da muka faɗa na farko to shine aka yi itimadi da su aka warware matsalar wannan aya cewa an shigar da batun banu adam ne cikin batun adamu da hawa alaihi salam aka ce a tabi'a irin na ɗan adam a koyaushe idan allah subhanahu wata'ala ya ba su ɗa salihi wato za su yi wannan nau'i na shirka a shirkul hafi cikin shi fi ma'ata ma cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu wannan kuma abu ne wanda yake sananne daga cikin abin da zai tabbatar da wannan yanzu in aka haifa maka ɗa cewa za ka yi ɗana sannan ya za ka ce ‘yata sai ka nasabta abin zuwa gare ka ka ce naka ne amma bawa ne na Allah kayan Allah ka ce naka ne kaga shine ja'ala lahu shirkan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ba ka mayar da dan ka dauke shi bawan Allah baiwar Allah kai tsaye amma kana jin kayan ka ne saboda haka kayi wa Allah nau'i irin wannan nau'in shirkan da muke magana a kansa to saboda haka ne falamma atahuma salihan ja'ala lahu shirkan ko ja'ala lahu shuraka shuraka shuraka fi ma atahuma dinnan to yake nufin sauran mutane waɗanda ba annabi adam da hawa'u ba ne domin haka aka fassara fassara iri-iri a wannan wajishi na ƙarshen da muka yi magana misali yahudawa idan allah ya ba su 'ya'ya sai su mayar da su yahudawa su ɗaura su kan addinin yahudanci nasara in allah ya ba su ‘ya'ya sai su ɗaura shi kan addinin nasara maguzawa in allah ya ba su ‘ya'ya su ɗaura su kan addinin maguzanci majusawa su ma su ɗaura ‘ya'yansu to wannan sun shi ne ja'ala da ku shirkan fi ma'ata kuma in kuma musulmai ne in kuma musulmai ne su wannan banu adam din idan allah ya ba su ɗa sai su ce nasu ne ya ba su ya sai su ce nasu ne to saboda haka wannan waɗannan wujuhi da muka yi magana a kai za ka ga kowanne tawili ne abin da ake nufi da tawili shine kawar da lafazi daga asalin ma'anarsa zahirin ma'anar wannan aya falan ma'ata huma damiri ne na annabi adamu da hawa ja'ala damirin su ne fi ma'ata huma damirin su ne to sai aka mayar da wannan damiri ya zamo ba nasu ba ne ta hanyar wajihi daban-daban da muka yi magana a kai da ke tawili ba a karbansa sai da dalili shi yasa kowanne wajihi sai muka kawo dalili a arabiya dalili kuma a qur'ani wanda yake tabbatar da cewa za a iya kawar da wannan ma'ana daga zahirin zahirinta a dawo kan wannan ma'ana saboda menene a barra'antar da annabawan Allah daga kowanne irin nau'in shirka hata nau'in shirka da khafi wanda muka yi magana a kai to abin da zai tabbatar da ingancin waɗannan wujuhi da muka bayyana shine ta'ala Allahu amma yushrikuna Allah ya kawo damiri na jam'i bayan waɗannan damirai guda uku na musanna cewa ya ce ta'ala Allah Allah ya tsarkaka ya nisanta ya wuce ya wuce tarayya tarayya da shirkan da waɗannan mutane da yawa suke yi masa to wannan zai nuna ma kenan atahuma ja'ala fi ma atahuma dinnan yadda muka faɗa da dalilai jam'i yake nufi ma'ana yadda wasu ayoyi a wajen wannan sura wajen wannan aya suka ayyada to ita ayar kanta da ake magana a kanta ta ayyada cewa wannan damiri musanna to damiri ne na, na, na musanna amma ya zo da ma'ana na jami'i
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون wannan hujja na biyu ne da ya ce ta'alallahu amma yushrikuna sai ya ce ayyushrikuna har yanzu ya kawo da jam'i ya bar wancan tasniyar wanda wannan yana nunawa har yanzu cewa tasniyar nan a wurare guda uku ko musanna sun zo da ma'anan jam'i Allah ya ce su ‘yan adam a yi shirikuna ma la ya kuluku shay'an za su iya yi yanzu sunawa Allah tarayya da abin da baya haditan komai a nan istifami ne inkari au ko kuma istifami ne taubiki Allah yana wabbaka su ne shin dan mene mutane suke tarayya da Allah da abin da baya halittan komai a nan ma ɗin yana ɗaukan umumi ganin umumin wannan ma shirkan nan ma yana daukan umumi shirka wanda yake mukabili da imani ko mukabili da islam ko mukabili da isa kowanne idan wani allah ka bautawa ko gunki ne ko wani abu daban to wannan baya iya halittan komai in wani abu ka bawa tasiri kamar wuta ka yadda ita ce take da ikon ƙona abu ko ruwa yana da ikon ƙosarwa ko abinci shi yake ƙosarwa ko sana'arka ita take rike ka ka ba su tasiri ka bar Allah ka saki Allah shirka ne ka yi wanda yake muƙabili da imani ko wannan shirka da muke magana a kai daƙiƙ shine ne walau khatarat li fi siwaka iradatu kowanne daga ciki zaka zo ka samu babu wani abu wanda yake halitta a ciki gunki baya halitta wuta ita kanta halittar ta aka yi abinci halittarsa aka yi duk abin da ka bayi tasiri yin abin Allah ya yi in gun dan adam ka je ka nemi taimako dan adam din na halittarsa aka yi ma'anar wannan kuwa a yi shirikuna ma la ya kuluku shay'an yana shigan nau'o'in shirka guda ukun gaba ɗaya ko muqabilul islam muqabilul iman muqabilul isan kowanne ana yi wa Allah tarayya ne da wani da wani abin da baya iya halittan komai duk duniyan nan ka tara ba wanda ya isa ya halici abu mai rai abu mai rai ko kwayar hatsi guda daya to shine ya ce wahum yi kuna a nan wahum ɗin ya zo da damirin jam'i imma yana nufin su masu yi wa allah tarayya ɗin su allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su ne waɗanda aka halitta au ko kuma ababen da suka yi wa Allah tarayya ɗin maimakon a ce su su yi halitta masu ɗin ne aka halitta wajihin nan na ƙarshe shine sahihi a yayin da wannan wajihi na ƙarshe ya zamanto sahihi to ya duba ma'anar maɗin ne a yi shirkuna ma la ya shay'an ma ɗin ya duba ma'anarsa sai ya ce wa hum yukulakuna duk ababen da ake bauta musu da sunan bauta bauta na zahiri ko bauta na bawa abin tasiri ko neman agajin abin na'o'in nan na shirka gaba ɗaya gaba ɗayansu su ɗin ne ake halitta ba ɗaya cikinsu wanda yake halitta shine aruni ma za ka ma za khalaqa alladhina min duni aruni ma za khalaqu am lahum am lahum am lahum shirkun fi samawati to saboda haka Allah ya ce wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansuruna sannan ba za su iya taimakon su ba ba za su iya taimakon su ba gunkin da zaka je ka bauta masa ka yi shirka mukabilin al'islam kai ka sassake kayanka ko wasu ka biya suka sassake ba zai iya halittan kansa ba ma ba zai iya taimakon kansa ba za ka gan shi da idanu kwara-kwara ya zira maka ido kamar yana ganinka amma baya ganinka ku tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsiruna sannan duk abin da ka bashi tasiri ka bashi tasiri wannan abin kan shi baya iya yin kansa in ruwa ne ka ce in ka sha ruwa dole ka koshi ko da Allah bai halicci koshin ba ko ka ci abinci dole ka koshi ko da Allah bai halicci koshin ba to abincin da ya tsira ba shi ya tsirar da kansa ba ruwan ba shi ya halicci kansa ba Allah ya ga dama zai ki tsirar da tsiro ya ga dama zai ki halittar ruwa haka na duwanda ka yi shirka mukabilin al'isan ka je kashe alan guro ina ka taimaka mini ka nemi asistan shi kan shi ma baya iya taimakawa kansa in yi rashin lafiya zai je ga likita in ya gagara a zo gun malamai a gaya wa allah ba da lafiya to ta yaya za ka nemi taimako a gun wanda baya da tasiri baya iya taimakon kansa komin kudinsa komin sarautarsa in yi ciwon kai bai isa ya warkar da kansa daga wannan ciwon kai komin millionaires yawan kudinsa ciwon kai mura sai a ga likita in ya gagara a je gun malamai a yi addu'a ta shi ne wala yastati'una lahum nasran ba sa iya taimakon kansu ma ba sa iya taimakon su waɗanda suke zuwa suke neman taimako a gunsu ko suke bauta musu wala an fi saumiyan su runa hakanan kuma ba sa iya taimakon kansu ma su waɗannan ababen da aka ba su tasiri ake bauta musu na'am
Allah ya saka da alheri malam a mai tambaya na farko yana cewa a shi direba ne yana kullum yana kan tafiya ya halatta yake yin kasar ko zai ke cika sallansa
a inda tafiyan da yake misali mu dauki cewa kullum sai ya je maiduguri ya dawo to kullum zai yi kasaru a tsakanin maiduguri da damaturu da zarar sallah da ake wa kasaru a zahar la'asar isha ta riske shi zai yi kasaru ne ko shekara ne ko shekara ne kullum yana bulaguro ma dama sallah ta same shi zai yi kasaru amma ya kasance a, tafiyan da yake yi kullum banda zuwa tafiyar ya kai kilomita 88 shi ne arba'atu burjan kowanne bari kilomita 22 ne kilomita 22 so hudu zai baka 88 inda ya kai kilomita 88 zuwa sama kullum za ka yi kasaro da wannan ba matsala ba ne illa iyaka misali yara matasa a yau Uh, wai idan suka je university kamar 'yan damaturu ne suka je Niger university shekara guda kafin su dawo hutu duk kasaru za su dinga yi suna ta kasaru wai su masu bulaguro ne ko Niger su ba 'yan Niger ba ne ka ji fa to ai hadisi na sahih muslim uh, yana cewa addiyafatu salasatu ayyam baƙonta ɗin kwana uku ne ta can saboda haka in ka je university karatu kowanne ƙasa in kai kwana uku ka shiga na hudu kai ba bako ba ne ka zamo ɗan gari to shi kuma bako shine yake yin kasar ɗan gari baya yin kasar yanzu mutum da yake zaune cikin damaturu a zahar la'asar isha ya yi bibbi yake sallah ko bubudu dan gari ne cikewa yake yi to shi kuma da zarar ya wuce kwana uku kwana hudu ya shiga ya zamo dan gari cikewa yake bisa hadisin nan na sahihu muslim saboda haka aka ce idan ka shiga gari in kai niyyar zama kwana hudu to ka zamo dan gari zaka cike sallah au ko kuma idan kai kasaru kwana hudu to kwana na biyar din zuwa sama zaka cike sallah wannan shine kauli sahihi wanda dalilai ya tabbatar wanda al-imam abu hanifa da kuma malik da ahmad da shafi'i suka hadu illa iyaka suna samun bambanci ne a yanayin takdirin kwanakin kawai mu malikiya muka ce kwana fudu ne dalilin mu hadisin abdiyafatu salasatu ayyam ba kwanta kwana uku ne kenan idan kai kwana hudu ka zamo ɗan gari sai ka cike kenan wannan shine mu dalilin na'am
malam wani yana cewa Allah ya kara malam basira yana cewa yaushe ya kamata a shiga itikafi kuma suwa ya kamata su yi istikafin malam
a shi itikafi ba kamar yadda muka ɗauka sai watan ramadana sai goma na ƙarshe a'a ko yaushe cikin watannin shekaru za ka iya shiga itikafi saboda ibada bada ne illa iyaka itikafi yana yana zamo sunna mu'akkada cikin watan ramadana ne sannan a watan ramadana din goma na biyu ko goma na ƙarshe to saboda haka za ka yi itikafi ko yaushe dukkan watanni da ranaku na shekara sannan kuma za ka iya shiga koyaushe itikafi farkon ramadan tsakiyar ramadan ƙarshen ramadan mafi ƙarancin kwanaki shine 24 hours yawmun wa laila sannan itikafi ba a yin sa sai da azumi saboda batun itikafi ya zo a siyakin ayoyi na azumi ne ko ba cikin ramadana ba ne kai niyyar itikafi to za ka yi sahur da asuba sai ka shigo masallaci ka wuni da azumi kana ibadarka da daddare ma ka yi ibadunka da safe sai ka fita shine mafi karanci kenan mafi karanci 24 hours da rana ka yi azumi da daddare ka yi ibadu da asuba sai ka fita ko da ramadan ko ba da ramadan ba ne in kuma kwanaki za ka yi da yawa to in ka shiga kafin sahur ka yi sahur to ka shiga itikafi ranar da za ka fita to da safe za ka fita to wannan shi ne in kuma da daddare ka shiga masallaci ba za ka yi lissafi da wannan daren ba sai dare na gobe wanda ka yi ni yininsa ka yi ni da azumi da wannan ne za ka yi lissafi sannan kar a manta itikafi ba a yin wasanni a ciki irin itikafin da a yau muke yi za ka shigo itikafi da wayanka wayar a kunne abokananka za su kira ka ku yi waya ku yi cinikayya ka sayar musu abubuwa matarka ta ma waya ta tura ma ta wannan ba itikafi ba ne kwata-kwata za ka shigo itikafi kar ka shigo da waya in ka shigo da waya to ka kashe lokacin da wata bukata a kawo ma abinci sai ka buɗe wayar ka yi text ka tura ina bukatan a kawo min abinci shi ba za ka kira ku ta hira da matarka ai kaza kaza wani ma ya shigo itikafi abokanansa su siyo lemo da kankana da ayaba wai sun kawo mishi ziyara gajiwa ya ce a kawo mai itikafi ziyara to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke shagaltarwa daga itikafin ko za ka samu wai mutum yana cikin itikafi zai saurari bbc america jamus duk wannan labaru ba sa barin sa to itikafi yana nufin sadaukar da time ɗinka ne da rayuwarka gaba ɗaya ga allah ranakun da ka ɗiba wa kanka karka yadda kason wani time ɗinka wani ya samu wani kaso daga ciki na'am
Allah ya saka malam wannan tana cewa ita dai ta aihu kuma jininta ya tsaya za ta iya ta yi azumi
da zarar jini ya yanke ta yi wanka za ta ci gaba da azuminta ko da wannan kwanaki arba'in da aka saba ko sittin ba su yi ba shi yankewan jini ne shi ne ake magana a biki kenan ko ranar da ta haihu jininta ya yanke to shi kenan za ta yi wanka ta ci gaba da azuminta na'am
malam wannan yana cewa me hukuncin yaro da iyayensa suka aike shi sai yana gunaguni
wannan su'ul adab ne rashin ladabi ne wanda kuma babban kaba'ira ne babban kaba'ira ne Allah subhanahu ta'ala yana cewa wasainal insana liwalidayhi husna ko isana dole ne wasiya ce ta Allah da abin da iyayenka suka saka da daɗin rai da daɗin rai za ka aikata shi in kai shi da bacin rai da murɗe fuska guna-guna guna-guni ba kawai ka saba wa iyayenka ba ne ka kauce wa wasicin da mahalicinka ya mani yana ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'irori guda bakwai kafin sauran da za su biyo baya a ciki al'ukukul walidai saboda girman harkar iyaye Allah subhanahu ta'ala ya ci an shukuri wa liwali wa liwalidai to lokaci ya riga ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sallu ala nabi karim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر الخاتم لما سبق الناس الحق بالعقل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين